الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 26 ga watan zulhajji shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 16 ga watan takwas shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 68 darasi na 68 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zalil ma'ad na shekhu da'awata islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah ta'ala idan za a iya tunawa mun tsaya ne akan fasali da yake magana akan shiriyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam dangane da suna da kuma alkunya faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil asma'i wal kuna suna da ake sa mutane tasirinsa a rayuwar ɗan adam da alaƙarsa da ma'anar suna ɗin da alkunya da ake sawa mutane ibn qayyim Allah ya masa rahama يجي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله وثبت عنه إن أحب الأسماء أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وحمام وأقبحها حرب ومرة يشي يا تبتا أحاديثي دقا من الله صلى الله عليه وآله وسلم شوى ما في مون سونا ما في باشن سونا suna mafi rashin kyau a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine mutumin da ake kiransa da sarkin sarakuna annabi ya ce la malika illallah ai babu sarki sai Allah wannan hadisin imam bukhari ya fito shi a cikin al'adabul mufrad kamar yadda imam muslim shi ma fito shi a cikin kitabul adab hadisin abi huraira kenan a cikin sunan na kima akwai sunan nakin da ba a so mutum ya sa wa kansa ko a sa masa kenan wannan yana da alaka da wato tazkiyatun nafs tsarkake kai ko kuma ma ma'anar sunan da zai iya haifarwa da mutum jin shi wane ne ko girman kai ko nuna isa ba yadda za a ce wani wai sarkin sarakuna babu Allah shine sarkin sarakuna to yaya wani za a ce shine sarkin sarakuna kuma a sa masa wannan yana amsawa yana kumbura annabi ya ce la malika illallah la malika illallah babu sarki na hakika da ke mallakan kowa da komai in ba Allah ba kenan kar a sa wannan suna kamar yadda kuma ya tabbata daga gare shi ya yi bayani cewa akwai sunan nakin da Allah yake so a ambaci mutum da shi ya ce sunan nakin da Allah ya fi so a ambaci mutum da shi akwai abdullahi akwai abdurrahman akwai kuma sunan nakin da suke afdaquha mafiya gaskiya inda Allah akwai haris akwai hammam akwai akbahuha wanda suka fi muni daga qubhu ne ba a so a rinka cewa mutum suna har har kamar yaƙi ko murra wannan ba a so ambaci mutum da wannan sunan haka riwaya ta zo cikin abu dawuda da imam ahmad da imam bukhari a cikin adabul mufrad wannan yana nuna mana wani abu yana nuna cewa ashe yana da kyau idan muka haifi 'ya'ya za mu saka musu suna to mu rinka sanin ma'anar sunan da za mu sa 'ya'yanmu amma abin tausayi wannan al'ummar subhanallah sai ga mutum ya ji ya samo sunan wani dan fim ko wani dan indiya ko wani fajiri ko wani dan kwallo makiyin Allah makiyin addini mutum ya sa ɗansa wannan suna suna nan mutum bai san ma'anar sunan ba amma kawai sai liƙa ɗansa ko kuma mutum da ya ji sunan da ya ɗan burge shi kawai ba tare da ya bibici ma'anar sunan ba kawai sai ya sawa ɗansa wannan suna wanda ya karatu ya je makaranta ya san sunna baya zuwa ya je liƙa wa yarsa ko ɗansa haka kawai suna ba tare da ya yi bincike ba so ya ku a masu bin shari'ar Allah yana da kyau mutum ya binciki ma'anar sunan da zai sa wa ɗansa ko ɗiyarsa akwai sunan da Allah ya fi so akwai wanda baya so yashi wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة وكان اسم جويرية بره فغيره باسم جويرية وقالت زينب بنت أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم الله الله أعلم بأهل البر منكم وغير اسم أبي الحكم بأبي شريحة وغير اسم أصرم بزرعة وغير اسم حزن جد بن المسيب بسهل فأبى وقال السهل يوطى ويمتهن يا تبت لك من دام الله صلى الله عليه وسلم يا فدا ووني daga cikin sabbai cewa kada ka yarda ka sanya wa ɗanka ɗaya daga cikin wannan suna kamar yasar kamar rabah kamar najihan kamar afla duk waɗannan larabawa suna sanya irin waɗannan sunannaki ne don tabarruki ina fata ana fahimta a ya zama mai sauƙi ko ya zama mai rabauta ko ya zamanto mai kubuta ko mai tsira ko kuma wanda ya rabauta kamar ko wani makamancin wannan to me yasa annabi ya ce kada a sa wannan suna ibnu qayyim yace was sababu fi zalika li'annahum kanu yusammawna bi hadhihi al-asma imma li qasdi at-tabarruki a suna sanya wa ƴaƴansu wannan suna ne dan tabarruki aw tafa'uli bi husni alfadhihima ko alfadhiha ko suna tafa'uli da kyakkyawan lafazin wannan suna ɗin ya abu ne mai kyau gaba na aflah duka to matsalar shi ne za ka iya zuwa ka ce shi ne ka ce shi ne ya ce la to kaga sai a canfa abun sai su canfi a to shi da aka kira shi ya ce ba shi ba ne to kenan wannan ma'anar sunan da aka sa masa to ba shi din ba ne kama a ce mai arziki an kira shi an ce mai arziki ne sai ce ba shi bane to wai ana jin tsoron kada wannan abin da ya faɗa ya bi shi ya zama ba shi ɗin bane a'a mai rabo ne kamar ma'ana sunan mai rabo ne ko rabautacce ne a'a mai rabo ne wane ne mai rabo ne shi ne sai ce a'a ba shi bane to kenan ana jin tsoron watakila kore ma'anar wannan cewa ba shi din bane ya ko wato albarka sunan ta kore gare shi kama ce idan kila a san mai sarun a san marabahun sai a ce la to sai su shi'umce wannan abun kawai sai kuma abun ya zo ya bi mutum sai ya dawo yana rayuwa cikin kunci wai haka suke tunani to shi yasa aka ce karka sa wa ɗanka wannan suna a wannan lokaci saboda shi umtar da da wannan sunan miki da aka yi wanzan Allah in ya ga suna mara kyau yana canja shi wannan yana nuna cewa idan aka sa wa mutum suna mara kyau sai a canja yanzu a cikin sunan nikin mu na Hausa sai ka ji an sa wa mace wai sunan ta wai godiya me godiya ha doki kenan ko ta macen doki akwai wacce aka sa mata hankaka akwai karya ta irin wannan sunan da ke ne an sa musu amma ba su da kyau ba suna ne masu ma'ana ba kenan ya halatta a canja suna ko aboko ma ya akwai change of name ko to ba laifi bane dan an canja suna in an ga suna bai da kyau a canja shi sai abu hanyoyi na ka'ida hanyoyi na zamani da za a canza suna to maganin canji ta tuntubi malamai mutum kawai sai ya nemi wani suna kawai da ya ji ya burge shi kawai sai ya rika ɗan wannan sunan kuma daga baya a zo a ji wannan sunan ma'anarsa ba ta da kyau so ku daina sa wa 'ya'yanku sunan naki ba tare da kuna tuntuɓar shari'a ba ko kuna tuntuɓar malamai ba wata sunanta asiya mai sako annabi ya ce a a gyara sunan sunanki jamila ba laifi dan an canja juwairiya da sunanta barra barra mai tsabar tsananin biyayya da da'a ga Allah to kaga wannan sunan akwai wanke kai akwai tsarkake kai sai annabi ya ce a a sa miki suna dai juwairiya shi ne ba wasu kuma ya ce zuwaira amma juwairiya ce mai suna to duk wanda ake ce mata zuwaira juwairiya ne wanda asa juwairiya an yi aya faɗin ta bar biki ko yawwa hadisin imam muslim ne ya rawaito shi zainab binta ummu salama zainab yar gidan ummu salama ta ce annabi ya hana mutum ya sanya wa kansa irin wannan suna na barra yace fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawo kanku kenan duk wani suna da za a iya sa mutum da yake nuna shi mai tsoron Allah ne ko shi mai ibada ne ko shi mai tsarkake kai ne wani abu ne na tsarkake ba wai ba wai wanda ake fata ba a ana faɗan sunan kawai yana nuna cewa shi mai wannan ne inda akwai tsarkake kai bai halatta ba yace Allahu a'lamu bi ahli birri minkum Allah shi ya fi sanin wanda suka kafa kowa biyayya gare shi yanzu za a ce wani shi fi kowa bin Allah wa ya sani Allah kaɗai shi ya barwa kansa sani so babu maganar a sa wani suna kama a ce wani a sa masa suna a sa masa suna a ce mai tsoron Allah kawai shi sunansa a taƙiyu ana kiransa kaga wannan akwai wanke kai akwai tsarkake kai to kar a sa mutum irin wannan suna akwai sunan wani abin hakam annabi ya canza masa ya ce a'a sunanka shurai saboda Allahu huwa al-hakamul adil ba za a ce da kai abin hakam ba akwai sunan afram annabi ya ce a canja shi da da zura kamar yadda abu dawud ya rawaito riwayar asma a usama bin akhdari akwai suna huzun bacin rai bakin ciki a sa mutum wannan sunan huzun ko hazan wanda kaka ne na ibn al-musayyib annabi ya ce kai wannan suna bai yi ba a mai da kai sahal daga hazan ko kuzun a sa maka sahal sai ya ce ni ba na so ba za a canza mun suna ba kakan sa'id ibn al-musayyib ne annabi ya canja mai suna ya ce shi ba za a canja mai daga huzun ba ya ce a sahal yuta wa yumtan a za a samu wani sauki da za a zo ana tattake ne ana wulakanta ne a ce suna na sahal sauki duk wanda aka ce sunansa sahal to ana nufin sauki ya ce a sahal yuta wa yumtan ya ce in aka sa mutum sahal ai sai a tattake shi kuma bai da wani ai wanda a ji ka bala'i ne kai tashin hankali ne kai ina fata kuma bai sa to wanda annabi ya ga bai kamata a sa masa wannan suna da mu kamar yanzu in mu da Hausa ana iya sa a sa mutum sunansa bakin ciki kai ana kiran da shi wannan ba daidai bane ba wa qala abu dawud wa ghayyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ism al-as wa aziz wa akalata wa shaytan wal hakami وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا عفرة سماها خضرة أقول لي أرضا عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهداية وبنو مغوية سماهم بني رشدة abu dawuda yake cewa annabi ya canja wasu sunan da ke don a nuna mana halaccin canja suna idan bai da kyau ya canja sunan al'af ya mai da shi aziz ai sunan al'af kai da aziz da akala da shaitan duk sunan mutane ne ba da shaitan da alhakam da burab an kasa da hubab da shihab fasammahu hishaman ya ce sunanka hisham ɗaya daga cikinsu har kuma ya ce sunanka sil zaman lafiya an sa maka sunan yaƙi wani an sa mai suna mutaje kishin gidatte annabi ya ce a mun ba'is dai tafar shi dai eh zaunan ne akan ce ardan afra wani wuri ne ardan afra sammaha khadira خضرا ده شعب الدلالة سنن وريني من قال لك شعب رأسي شعب الدلالة با سيدي أتي شعب الهداية بنو مغوية كمان حلقة لي غواية لي wasu ƙabila ne ya ce a'a ko wasu jama'a ne ce sunan ku banu rushdin akan a ce masu halakarwa ‘ya'yan masu halakarwa ko masu rudarwa to ai wanda a sun yaku ‘ya'yan masu wato shari'a walan ma kanat al asma'u qawaliban lil ma'ani dalatan alaiha اكتبت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وألا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض فإن الحكمة تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه بل للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل وقل و و وقلما أو نور أو تا أبنى أما أنا نجاسة أو قل sai dai wakallama ne zai kamata ya zama wakallama in absar in absarat aynaka da laqabin illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabi wani mawaƙi ya ce wakallama absarat aynaka da laqabin illa wato wato illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabi وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة كما رأى أنه هو وأصحابه في دار عقبة بن رافع فأتوا برطب من رطب بن طابة فأوله أن العاقبة لهم في الدنيا والرفعة في الآخرة وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب ما يكي سوى ابن القيم رحمه الله يعني يسمنتو سوسونا لكي أم suna da ma'anoninsu da ake fassara su da shi idan aka ce suna kaza to fa a cikin sunan yana ɗauke da wata ma'ana da yake nuni a kai duk suna a wajen larabawa to yana da kawali lil ma'ani dalla alaiha abinda sunan yake ne to sai ya zamanto a hikimance aka ce ya kamata da abin da za a sa wa sunan da wannan sunan ya zama akwai tanasu sai aka sa ma suna sabis mai haƙuri ya kamata in an ganka ko ba a san sunanka sabir ba a ga haƙurin a tattare da kai haka ne? jami'a ya kamata a samu irtibatun wa tanasub kenan haduwa da munasaba kenan in ka sa wa sunan in ka sa wa ɗanka suna abubakar mu a fahimtar iyayenmu da kakanni duk wanda aka sa masa suna abubakar to ana tsammanin ya yi ɗabi'a irin ta abubakar in aka ce wa wani sunansa umaru to lalle ya kamata a samu sifofin umar din a tattare da shi a gani kama a cewa mutum khalidu da hausa muna cewa haladu amma sunan da khalid ne khalidu kenan khalid ibn al-walid ne ya kamata ya zama jari ne amma a samu wani kasalalle kasalalle kasalani galbani gajiyayye wanda baya motsi baya harka a sa masa khalid kamar ba a samu irtibat da tanasub ba so duk lokacin da ka sa wa ƴarka suna kaza ko ɗanka suna kaza to kenan kana tsammanin wannan sunan ya yi tasiri akan al-musamma ɗin dawakin kuma kuna samun suna yi mutum ya sawa dukinsa suna kaza na wani jarinta ko ba ka bane ba to a shari'a ma suna yana da tasiri an sa maka suna abdullah to ana ga ya kamata ka zama mai abdullah bawan allah abdulrahman bawan allah yan za ma suna muhammadu to ana so a ga ya kamata ka zama sunna ne tsantsa ba ko ba ka bane ba mana kai koyi da Muhammadu ka samu tabi'a irin ta Muhammadu alaihi salatu wassalam to shi sa suka ce wa Allah ya kula ma'ana ma'ahadi manzilatil ajnabi al-mahd kada sunan daban abinda aka ambaci sunan daban ma'ana sunan kai zama ajnabi ne da kai babu alaka babu tanasub babu irtibab ba a san haka saboda hikima ba ta yadda da haka ba inna hikimata ta ba zalik kuma waƙi'i abin da ke faruwa yau da gobe yana tabbatar da haka wal waqi'u yashhadu bi khilafihi sabana haka ya kamata suna ya bayyana yace abubuwa suna da tasiri akan abin da ake ambatan wato sunan nikin da suna da abin da aka ambaci sunan da shi lallai abin da aka ambaci mutum da shi yana da tasiri a kansa kamar yadda kai ma din mutum din kana da tasiri akan sunanka walil musammayati ta'assurun an asma'iha ko dai wajen kyau ko wajen muni ko kuma wajen rashin nauyi ko kuma nauyi fil khifati was siqali ko taushi ko kaushi al-latafa wal kasafa kaman yadda wani mawaki yake cewa duk lokacin da idan ka ya nuna maka wani mai lakabi wa kallama absarat ainata da laqabin so da yawa kaɗan ne ma'ana yana so ya ma majority duk lokacin da ka ga wani yana da laƙabi kaza illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabi kuma suka ce illa wa ma'anahu in fattashta fi laqabi insha Allah ma'anar in ka lura da mutumin to ma'anar wannan lakabin yana tattare da shi duk lokacin da aka samu mutum wani suna ko wani lakabi to za ka ga insha Allah akwai alakar sunan da aka samu ko lakabin da aka yi masa da shi da to kaga su a wajensa akwai alaka kenan shi yasa ibn qayyim ke cewa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-ism al-hasan وأمر إذا أبردوا إليه بريدا الذي أنا صن سونامي كو سونامي كو دم الله وان دي يكي سا سونامي كو زي زي دكو سونان ين قلو إذا أدنسا ko mutum ya je ya ɗauko sunan wani wani fajiri da ya suna akan fajirci ba ba suna yi akan karatun qur'ani ko ilimi ko da'awa ko wani abu ba suna ne akan tsiya wani boss ne a fim wani shahararre ne a drama ko wata mawaƙiya ce shahararriya kawai a haifa miki yaki ce wai sunan yarki wai sunan wannan mawaƙiya to shine sai a tuna wa kallama in absarat aynaka da laqabin illa wa ma'anahu in fattashta fi laqabi a kin je kin sa wa yarki sunan mawaƙiya ba ko to ta samu tasirin wannan waka a tattare da ita in an ga tana waka ba mamaki an sa wani yaro su dai sai a yaron ne yana son qur'ani aka ce ai dole an sa ma su dai ba kai karatun qur'ani ba an sa wani yaro shuraim sai aka baya karatu aka ce kai ya aka yi sunan ka shuraim kuma baka karatun qur'ani me yasa aka sa maka shuraim saboda qur'ani shuraim limamu maka wanda an sa masa husari me yasa aka sa mai husari saboda husari ne qur'ani ne ya kamata a zanka da kokari idan qur'ani kenan wannan maganar da suka faɗa wa kallama absarat aina ka da laqabin mu ma a al'adar mu adabiya mu muna tasirantuwar shi muka zargi mutum in mun ganshi da wani suna sunan nasa bai dace da shi ba kuma an sa wani sunan sa Khalid sai aka ga kyankyaso ma sai tashe shi daga wuri a ga na bai cika Khalid ba ko ba ka bane ba Khalid yana yana yana gida gafiya ta zo ta bi bakin kofar daki yana cewa matarsa kara mun bargo kaga yana da zama Khalid ba ai a da zama Khalid ba duk inda ka ga Haladu ka ga Khalidu to ya kamata ya zama jarimi ne Khalid ibn al-Walid cewa yayi Allah watarin matsoraci ya ce ba lungu ba saƙo ba karkashi da inuwar takwabin da ban shiga ba don in samu shahada in mutu da takwabin wani amma yau gani zan mutu akan shimfiɗa ta me aka yi aka yi tsoro in ji Khalid ibn Walid kuma tabi'atan ma daman shi namiji ba a so ya zama matsoraci yayi namiji ba tabi'ar sa bane kai da kai da in in zafi yayi zafi bayan ka za a zo to sai zama kai kake wannan wata mata ce take ba da labarin mai gidanta wai ji ji suke kofa tana ta motsi ta dade ana ana ta motsa kofa yayyayyayyayyay yayyayyayyayyay ita dai ta fara ji ta tashi shi yace ya aka yi ta ce ishiru ka ji ishiru ka ji sun yi wai ishiru sai suka ji kikikikikikik tun da ya lafke ya ce ta kara mai bargo daga ƙarshe dai matan nan ne ta yi jarinta ta ce ita sai ta je ta ga mene ya ce shi dai dan Allah ta bari dan Allah ta bari ashe wallahi wai gafiya ce take kokarin ta fasa kasa ko ta shigo wurin gafiya ce take kokarin ta tura duk ya ruɗe bai fita asuba ba a wannan daren Allah sauki to ana so namiji ya zama jarumi ba matsoraci ba wani ya ji hayaniya haka ko ifta ne ta taba kwano ko na ya dauki wani sanda a gefen gadon sai ya samu wani kwano su a dakin sai ya raske ji sai kai waye ko kwano hoye da tsara ka kafa ka wai ma na irin a tada kura din kaga yayi jarumta yi haka ake yi to ko mutumin banzan ne yazo ko azzalimi in yazo wannan gudu zai zai ce a shirye suke haka ake yi amma jarumta ta tafi yanzu Allah ya sauke musiba za ta same ka a zo kana kuka kana ihu wallahi mutum makocin ka sai dai ya kara barbaro ya ce ta wallahi alaji alaji ina jin ka wallahi ni ma gani ne kai ba zan iya fitowa ba saboda zamani ya canja eh ba zai fito ba kan ana dukan ka kana ihu wallahi ba za su fito makota ina Allah kiyaye manzo Allah wata rana jiye Madina ya ji wani ƙara a Madina wallahi kafin kowa ya shirya ya yi maza maza ya fiji dokinsa ko sirri bai tsora mai ba ya rataya mai takobi kawai ya hau dokin nan ba sirri kawai ya sufane shi ya fita waje gari ya je ya sabe ya duba wai me yake faruwa ne su shi dai wallahi yana dawowa sai ya ga bai duk sun taho da shiri sun taho da makamansu sun je za su ce ku koma gida lan tura uba tsoro a tafi ku koma gida an gara sallallahu alaihi kaga da imta kenan to amma ina amma ina ko lokacin da ake dan kayya kayya a garin nan ana abin nan wasu duk suka daina zuwa sallar jami'a oh oh mu ba za mu je ba to ka daina zuwa da aka shika a gida ya ganda aka shika a masallaci kana sallah ko ko wani ya turo wani hoto a indonesia ana girgizar ƙasa ana girgizar ƙasa suna sallah an fara yin sallah kwanan nan ne sai girgizar ƙasa sai to sai aka ga wasu sun kwashe sallayar su daga masallacin suna kokarin su gudu to shine sai wani yake tambaya yake ga to wannan da girgizar fa ƙasa ake a ƙasar ko a garin to da suka kwashe shimfiɗa su daga masallaci suka fita ina za su to ba gwanda ka mutu a cikin masallacin ba liman da ya kokari ya samu wani guri ya dan tokare haka ya rike jikin sa yana ta kadawa yana ci gaban sallah bai daina ba amma ma mun bayan safa abin sai dai hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya sauke Allah so a zama jarumai jama'a annabi yana son suna mai kyau al-ismul hasan ya ce idan za a yi masa aike idza abradu ilayhi baridan duk dan aiken da za a turo masa to dan Allah a tura masa dan aike mai kyakkyawan suna ya kyakkyawar fuska baya so a turo masa mutum turbulan ne mara fasali sannan mai suna mara kyau shi annabi baya so wa kana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan ma'anoni ma'anan abubuwa daga sunan nikin su idan ka zo da suna kaza to sai ya dauka kai kan hakan kake wannan ko a bacci ko a farke fil manami wal yaqazati kamar yadda ya gani a mafafi kamar a annahu huwa wa ashabuhu fi dari uqbat bin rabi'a sunan wani ne sahabi annabi ya ganshi a mafarki yana gidansa sunansa uqba ibnu rafi rafi madaukaki to ana cikin wannan fa'utu bi rutabin min rutabi ibnu taba sai aka zo da dibino irin gauɗe din nan shine rutab na wani mutum mai suna ibnu saba sai annabi ce a ga mu a gidan uqba ibnu rafi kuma an zo mana da rutab wato danyen dabino daga gidan ibnu saba saba abu mai kyau an gane ko a tabat anfusukum an tahtu ala sallallahu turab sai annabi ya fassara wannan abun ga gidana uqba ibnu rafi ga kuma rutab daga ibnu sahaba kai wannan yana nuna kyakkyawan ƙarshe ga musulmi zai tabbata a duniya fa awwalahu ya fassara shi anna al-aqibata lahum fi dunya wa zifa fi akhirah za su samu kyakkyawan ƙarshe a nan duniya sannan kuma za su samu ɗaukaka a lahira saboda suna gidan uqba ibnu rafi ina fata ana fahimta shi sa ai kullum ko da mu ma yau da gobe za ga idan aka samu dacewa kamar a ce ranar sallah ranar juma'a sai ga ana jin murna ko kuma ranar arfa ranar juma'a sai ga alhamdulillah ina fata ana fahimta ko a aka dace za a daura auren wani bayan an yi sallar juma'a za a daura auren sa to me yasa ake sa bayan juma'a dan a amfana da wannan yanayi lokaci ne na ibada da kuma wannan wannan wuri ko kuma ce a an je ana binne shi wallahi ana ruwan sama to saboda ne ai an san ruwan sama rahama ne ko ba ka bane rahama ce to wannan yana nuna kenan kamar ka wannan mutumin fa alhamdulillah ana ma binne shi ma ana ruwa duk irin wannan abun kamar muna da ɗabi'a na sansanar sha'awar wato mu samu ko wani coincidence dacewa da wani abu na alkhairi ko ba ka bane ba ai an ma zo ma za a yi kaza ma sai ga wani abun alheri ma ya daɗa samuwa ko ba ka bane a an masa haihuwa ranar haihuwa sai ta dace da ranar sallah babba ko ranar sallah karama ta ce a alhamdulillah to akan ɗauki ma'anan abubuwa a tattare da wasu abubuwa suke faruwa kamar yadda manzo Allah ya wannan wa anna ad-din alladhi ikhtarahu Allah lahum qad arqaba wa fa kuma lallai addinin da Allah ya zaba musulmi addini ne wanda yake wato ya danyanta yayi daɗi ya yi kyau addinin musulunci kenan haka imamu muslim ya ruwaito wannan riwaya a cikin arruya babi da yake bayani akan mafarki wata awwala suhulat al'amri a yawmal hudaybiya min maji'i suhail a ranar sulhul hudaybiya ana cikin fafatawa ana ta jayayya da kafirai kurin sai ga wani mai suna suhail ya zo kun ji suhail sa'an ne aka yi tasghir din sa aka mai da shi ne suhail yana zuwa suhail da sai da cewa to insha Allah al'amari zai sauki ina fata ana fahimta kamar kuna cikin wani abu ana ta jayayya ana ta bugawa ko ciniki ne ko wani abu sauransu kawai sai wani murtaba sai ya zo sai cewa to alhamdulillah insha Allah Allah zai yarda da wannan abin da mutum daga murtaba ya zo ko kuma sai ga Hassan ya zo sai ce a alhamdulillah ce wannan yana nuna Allah zai sa wannan abin yayi kyau kenan ina fatan kuna fahimta irin waɗannan abubuwan da haka to shi yasa ba a so ka sa wa ɗanka sunan banza ko ka sa wa ƴarka suna na banza lalle yana da tasiri wa nadaba jama'atan ila ila halbi shatin fa qama rajulun yahlubuha annabi wata rana ya nada wasu mutane ya ce ku je ku tatso min nonon akuya annabi yana shan nonon akuya duk da mu yanzu ba mu damu da nonon akuya ba ko muna da awakin da tumakin amma dai ba amfani da nonon su ana sha ana sha ko tinkiya nonon akuya ba shi ake yin cikui da shi ba shi ne ake cikui da shi wannan mata za su yi maka wannan karatun sun fi amfanin cikui na'am mai din a ai kai bai kamata ka faɗi wannan ba eh ana yi da na to na me kai fa da kai a Nijar muka je muka sayi cikwi na ce da nonon raƙumi aka yi masu yin abin suka ce a a cikwi da nonon awaki ake da kai muka yi wani za ka zo ka canza ma ka canza ni ma abin da na sani cikui nonon raƙumi ne na yi fassara shi a karatu nonon raƙumi amma muna cikin tsakiyar daji a Nijar a tsakiyar daji sai ga irin buzayen nan suna sai da shi wannan ne ma yace zai siya dan ni ban damu da shi ba ba na son sa kyamar sama nake yi shikenan muna tsayawa sai na ce wai raƙon nan naku ina ake samun nono sai ta ce ai ba nonon raƙumi ba ne nonon akuya ne ai to kenan ana yi da nuna raƙumin ma ko na na akuya kuma na shanu na na na raƙumi to akwai na raƙumi akwai na akwai na wannan na akuya to ina so da nuna muku su din suna a laraba suna amfani da nuna akuya ko su sha ko su irin wannan abubuwan da shi wani mutum annabi ya ce a je a tatsi nono a sai wani ya tashi yana tatsa sai wanda Allah ce kai me sunan ka tukunna daya shi mai tatsan nonon fa masu kuka mai sunanka sai ya ce murra ɗaci sai annabi ce ijilis zauna da Allah ina fata kana fahimta ta yi kenan lalle suna yana da tasiri shi kenan ba sai wani da mai kira tashi ba ya ce ko mai sunanka قال أظنه حرب sai ya ce yaƙi sai annabi ya ce idris zauna sai wani ya tashi sai annabi bai haƙura bai ce kai kuma mai sunanka sai ya ce ya ish daga aish rayuwa sai ya ce ta wani lubha je ka taɓa mana nonon akuya je ka taɓa kaga hatta ne mummunan suna ma bai kamata ka tashi cikin harkarka ba dan zai iya tasiri a cikin al'amuranka to ilimi yana da daɗi wallahi ilimi yana da daɗi ilimi yana da daɗi shi yasa kuma muka karanta da ku in ta kuskura aka sa maka wani suna mara kyau to ba fa laifi bane dan ka canja yawwa duk wanda ya waye gari an loda masa wani sunan da bai da ma'ana to in ya je canza sunansa bai sa ba Allah bai samu suna mai kyau ya sa wa kansa ko kuma a canja masa to ba ma suna ba hatta wuri ma wuri duk mai suna mara kyau annabi baya son wannan wurin in aka kuskure aka sa wani wuri suna mara kyau to annabi bai son wannan wurin wa kana yakrahu al-amkilatal munkaratal asma annabi baya son wurare masu suna munkare suna wanda bai da kyau sunan wuri mara kyau wa yakrahu al'ubura fiha ya wuce ta wurin ma baya so sunan wurin ne fa kawai ko da ba a yin abin da aka amini amma a ce sunan wani wuri ne wata inuwa ne mashaya galiban an ce mashaya ana nufin mashayar giya to in annabi ne ko wucewa ta wurin da zai yi ba yanzu irin wannan fa abubuwan da muke tafa a karatu a mu fa a cikin mahausa fulani nan fa akwai fa wanda fa sunansa fa a majalisa fa shedan ake ce mai wallahi sai a ce shedan eh akwai ko a ce mutum hamana mutum ya kai kan kai hakuri na san za mu haɗa ya karka da kaɗan jira yau ko a ce mutum hamana ko a ce da shi shedan ko dan musulmi kuma ya amsa da wanda ake ce mai shege na'am sai amsa a'udhu billah to shi ba sunan mutum ba ma wuri ma inda sunan banza ne baya ma bin wani shi annabi kama marra baina jabalaini wata ran ya zo shi a tsakanin wasu duwatsu guda biyu fa sa'ala an ismihi ma sai annabi ya ce me sunan waɗannan duwatsun ne guda biyu fa qalu fadih wa mukhzij fadih an ce fadih kunyata mukhzi tabewa mai kunyata da tabar fa adala anhuma annabi sai ya canja ne yake ba zan bunan ba ba zan bunan ba saboda yana jin tsoron kada wannan sunan wannan wurin wajen wucewarsa sunan wannan wurin ya tasiri a gare shi sunna tana da daɗi ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر كما كان إياس ابن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت فلا يكاد يخطئ وجد هذا العبور من آه نعم من اسمه إلى مسماه كما سأل عمر رجلا عن اسمه فقال جمرة فقال واسم أبيك قال شهاب قال فمنزلك قال بحرة النار قال فأين مسكنك قال بذات لظى قال يذهب فقد احترق مسكنك قال فذهب فوجد الأمر كذلك كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم سهيل إلى سهولة أمرهم وأمر أمية بتحسين أسمائهم وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها yayin da ya zamanto akwai alaƙa tsakanin suna da abin da ake ambata al'asma wal musammayat akwai at-tanasub dalil al-irtibab da nayi muna bayani dacewa da kuma alaƙa da kusanta al-qaraba in an duba qawalibul ashya ma'ana ma'anin sunan nikin internally ma'anar sunan da hakikanin sunan akwai alaƙa kamar alaƙa tsakanin rayuka da gangan jiki don haka kenan hankalin ɗan adam sai yake fassara ɗaya da ɗaya عبر العقل من كل منهما إلى الآخر wancan sunansa sahal ko to hankalin dan adam sai ce duk yanda ake wannan mutumin ya kamata ya zama mai sauki wataƙila ana ta samun matsala ne za a je zai sa hannu a takarda ko bai sa ba ana jin tsoro haka ai sunan sa sahalu sai wani shi kai Allah mu in dai sahal ne tabbas ina ran ran muku da Allah zai sa hannu ba sahal sunansa ba kuma sai a je a ga ya sa din ina fata ana fahimta in ku aka ga aka ga sunansa mugun suna ne an ce wai za a je gurin wani abu da aka ce ai sunansa ungulu ungulu ba da wani ce ai ko daga ganin sunan nan ma wannan zai rashin mutunci angulu kenan hankali yana ne yana tarjama ma'anar suna akan mai sunan hankalin dan adam fahimta akwai wani mai suna iyas ibn mu'awiya mutum ne sunansa iyas ibn mu'awiya ba shi kadai ba an samu wasu ba shi ba malam yana ganin ka da ya ga in ya ga motsinka ya ga harkarka ya ga mu'amalarka sai ya ce wannan ya kamata sunansa ya zama kaza ne bai ta taba ganinka ba bai taba jin sunanka ba amma da ya ga mu'amalarka sai ce kai wannan mutumin insha Allah sunansa kaza kuma fala ya kadu yukhti insha Allah da zai kuskure ba sai ga sunan ya dace da me da sunan da da mai sunan wannan duk fa ana so a nuna mana su fa da duk wanda kaga an sa masa suna to fa lalle ana kokari a ga ya sifanci da alama wannan sunan samanin mu yanzu ka je ka ɗebo sunan yan indiya ka loda wa ƴaƴanka ba na so ne na buga misali don kar a ce na kira sunan ƴaƴan wani amma wallahi suna nan na sunan yan indiya nan sunan ƴaƴan mutane a kwakwalwata tun muna yara mun sani mun san sunan yan indiya ne yan fim mun sani amma wallahi gidan musulmi sai ga mutum ya jera sunan ƴaƴansa sunan waɗannan a ina ya ji sunan a fim yanzu kai kana musulmi na kirki bawan Allah ka zaɓi suna a cikin fim ko wani ɗan fim ya birge ka ka sunan ɗanka a fim ko ɗan drama ɗan wasan kwaikwayo ko wani makiɗi ko wani mawaƙi ko wani mazinaci ai bai bai so wajibi ne a isar da karatu birni da ƙauye a shigar da shi cikin mutane a yi musu bayanin lalle akwai fa maganar shari'a dangane da al'asma wal kuna sai ya suna nake da alkunya dole akwai istibab dole akwai tanasub dole akwai karaba wannan mutumin iyas ibn muawiya da ya ganka kawai in ya ga tasarrufinka a daɗin sai shi sunanka wani kuma fala ya kadu yukhtai baya yin kuskure kaɗan ne zai kuskure to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fassara ko yake tarjama sunan mutum da kuma shi mutum din kamar yadda muka gaya muku wani ya tashi zai tatsi nonon akuya ya faɗi sunan banza annabi ya ce zauna ba za ka tatse ba da zauna akuya ba sun da sunanka ba na kwarai ba ne ba sai ina umar ya taɓa tambayan wani mutum ya ce kai me sunanka sai ya ce sunansa gaushin wuta jamra jamra yanzu kawai wani dan saboda yana kwaɗayin lafazin larabci kurin ya je ya faɗa ya ce sunansa jamra haba sai ka tambaya ya ce to wasu ma bi sunan babanka ba ya ce shihab gaushin wuta ko tarzazin wuta ya ce fa manziluka ya ce a mazaunin kafa unguwarku ya ce bi harrafin na sunan gurin harrafin na raɗaɗin zafin wuta ya ce to ina gidanka kuma yake yace gidana yana daidai layin zatu laza kalla inna hala zafa na zata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa sunan wuta ce falaza to sunan gidansa inda gidansa yake zatu laza sai sai na umar ya ce masa to ka tafi gida za ka je ka tarar da gidanka ya gama konewa ku ji wannan fa malam mutumin nan yana komawa gida wallahi sai je tarar da gidansa ya kone kurmus kamar yadda umar din ya gaya masa haka imam malik ya fitar da wannan a cikin muwaffa bi sanadin munkafa bi sanadin munkafa mun karanta da ku yanzu nan manzo Allah ya fassara rikici ake a hudaybiya an kasa jituwa tsakanin musulmi da kafirai sai wani suhailu sai ya zo yana zuwa ta nabi sai to alhamdulillah insha Allah al'amari yayi sauki saboda zuwan waye zuwan suhail mana yace wata ammal kaifa ishtuka lin nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi ismani mutatabiqan li ma'anahu wa huma ahmad wa muhammad ka duba kai mai karatu yadda aka zakulowa aka tsagawa manzon Allah sunan nakinsa da wato sifarsa sunan naki da suka dace da ma'anarsa aka ce mai ahmad kuma aka ce da shi muhammad fadar alshi mahmudun wa hada muhammadu wa rasulun ya ce min ba'an ismuhu ahmad ka duba ashe suna yana da alaka da mutum tun da aka sa manzon Allah ahmad aka sa masa muhammad abun yabo abun godewa mai godewa Allah aka sa masa wannan suna فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة an ce wa da Muhammadu Ahmad da Muhammad ne saboda a tattare da shi akwai sigofi akwai yabo masu yawa kaga ashe tasirin sunan Muhammadu da Ahmadu a samu kyawawan sifofi da ɗabi'u na kwarai a tattare da mutum shi sa aka sa manzon Allah iya suka sa masa wannan suna wa sharafiha wa fadliha ala sifati ghairihi ya fifita a kan sifofin waninsa kamar Ahmad Muhammad ya fi Ahmad وكذلك تكنيه لأبي الحكم لأبي جهل كذوب الكنية ديي وأبو الحكم يميل شي أبو جهل لأبي الحكم بأبي بأبي جهل وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى الكنية ده أبنجي و واتو عبد العزى يسمى أبي لهب لما كان مصيره مصيره الى ذات لهب اي dukkan su ai ba mutanen kirki bane da haka aka sa musu alkunyar da ta dace da su wannan da aka samu abi lahab abi lahab wuta mai horuwa saboda daman nan wuta ne tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma agana an malu wa ma kasab lahab aka samu abu lahab saboda dan wuta ne to sai wani ya zo sai yi saboda bai abin nan ba kawai ya sa dan sa suna Abu Lahab saboda wai larabci ne ka san matsalar mutanen mu wai da mutum ya ji larabci kun sai watsa suna ai larabci ne ai larabci ne to larabcin ai akwai barna akwai sunan barna to in kun lura da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anonin sunan da kishi yana da alaka da na mutanen sa walan ma kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam Madina wasu muhayya sirba sammaha tayba لما زال عنها من معنى التسليم sai mu dakata nan insha Allah ana nuna mun lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu